أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ubangiji ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man fara yuzin ka kuru duk wanda ya kafirce kada kafircin sai bata maka rai karka yi bakin ciki don kafircewan masu kafirce a wani wuri na ce Allah ka bashi nafsaka Allah ya kunu mu'minin zaka kashe kanka ne don sun ki musulunta don bakin ciki karka damu numattihum qalilan in sun ki karban maganar ka numattihum qalilan za mu jiyar da su daɗi ɗan kaɗan na zaman duniya wanda yake gauraye da bakin ciki sun mana tsarrum in kwanan su ya ƙare sun mana tsarrum sai mu bukatar da su wato mu tura su da ƙarfi ila azabin ghaliz mu matsa musu a dolensu su shiga azaba mai kauri
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون wala in sa'altam da zaka tambaye su dai ka sake tambaye su man khalaqa samawati wal arda wane ne ya halicci sama da ƙasa la yaqulunna Allah nan da sai ce Allah shine ya halicci sama da ƙasa to dan menene ba ku abota wa sai ku bota abun banza wa shi dodo in an tambaye ku sai ku ce ma balna tumi wajen da alai aba ana mu za mu bi abin da iyayenmu da kakanninmu suke kai alhali ku iyayen naku da kakanninku tun ba kan hanya Allah suke ba suna kan hanyar shedan ne suna bin shedan din ne za ku bi su tare da kuna da hankali an ce waye sama waye kasa za ku ce Allah to alhamdulillah hujja ne ta kare a kanku namu yayi gaskiya naku yayi ƙarya balaktarhum la ya'lamun tare da haka yawancin su ba su san haka ba lillahi ma fi samawati wal ard inna allaha huwal ghaniyyul hamid lillahi ma fi samawati wal ard inna Allah huwa al-ghaniyyul hamid gaskiya ne dukkan abin da yake sama da abin da yake kasa da abin da yake tsakanin su komi da komi lillahi na Allah ne ko sun amsa kamar yadda suka amsa din nan ko ba su amsa ba haka dai komi na Allah ne lillahi ma fis samawati wa ma fil ard duk abin da yake sama duk abin da yake kasa mulkin Allah ne shi halicci abin sa shi ke mallake da abin sa wa huwa shi Allah al-ghaniyyu mawadaci ne gabarin ya halicci halittar ma gaba ke ɗaya balle in halicce ta bata bauta masa ba wato ibada ba ta amfanin Allah da komai sabo ba cutan Allah da komai Allah ya halicci mutane don ya amfane su ba wai ya halicce su ne don su amfane shi ba inna Allah Allah huwa shine argani mawadaci gabarin halitta gaba ke ɗaya alamidu abun godewa ko da komi bai godewa Allah ba Allah abun godewa ne balle ma wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi komi ma yana tsarkake Allah yana gode wa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu shay'in ya'lamu anni rasulullah illa usatal insi usata illa usatal jinni wa usata bani adam komi ya san Allah ya san ni ya tabbata ni manzon Allah ne in ba kafiran mutane da kafiran aljanu ba
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبار يمده من بعده سبعة أبهر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم Yahudawa sun aiko a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana zaman Makka ku tambaye shi mun ji yana cewa wa ma utitum min ilmi illa qalila abinda aka baku na ilimi bai zama ko ba sai dan kadan aka baku na ilimi alhali mu an ba mu an ba mu attaura kuma attaura komi da komai yana ciki yaya zai ce wa ma utitum min ilmi illa qalila annabi sallallahu alaihi wasallama da aka gaya masa haka sai Allah ya kawo wannan ce ga ya musu ai attaura haka ne dangane da ku ilimi mai yawa ne a cikinta amma dangane da Allah bari ka ji yadda kalmomin Allah suke wala wannan ma bil ardi min shajaratin aglamun da dukkan abin da yake bayan ƙasa a mai da su alƙaluma min shajaratin kowace bishiya aka samu kowane kara aka samu kowane tsinki aka samu a feke su su zama alƙaluma ana shirin za a rubuta kalmomin Allah ne wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin sannan a ɗebi ko a ɗauki kogin Pacific a ɗura shi a tawada a nemo wasu koguna guda bakwai bayansa a ɗura su tare da shi su zama tawada duk abin da aka gani a bayan ƙasa a yi ta rubutu da shi ya zama alƙalami ana so a rubuce kalmomin Allah ne ma na fitat kalimatullah sai ruwan tawadan ya ƙare kalmomin Allah ba su ƙare ba inna Allah sani Allah azizun mabuwayi ne hakimun goni ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير nan kuma arnan makka ne kuresha suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullum suna cewa a iza midna wa kunna turaban wa iza maninna la usuna khalqan jadida yanzu wai in mun mutu mun zama kashi mun zama kasa za a take tashin mu mu zama sabuwar halitta kuma yana cewa iza antum takhrujuna nan da nan da'awatan in an kira kira daya da'awatan min al-ardi da kasa iza antum takhrujuna nan da nan sai ku fito gaba ki daya wani wuri yana cewa fa inna ma hiya zaidatun wahida fa za mu yanzu wato tsawa ɗaya kawai za a yi sai ga duk mutane sun fito me za mu min lajdasi ka annam jaradun muntashir ana fitowa daga kaburbura kaman fari nan da nan to wai in ji su kafiran faski cewa annabi to wai lokacin halittar mutum ma ka ce yakan zauna ruwan mani kwana arba'in mutum ɗaya kenan sannan jini kwana arba'in nama kwana arba'in kashi kwana arba'in alafta nama a shiryo shi kwana arba'in a shiryo fitowarsa kwana arba'in arba'in har sau bakwai mutum ɗaya kenan to shine za a tara dukkan mutane na farko da na ƙarshe a cikin tsawa ɗaya duk su tashi gaba ɗaya sai Allah ce ka gaya musu ma khalqukum wala ba'asukum illa ka nafsin wahida da halitta dukkan halitta gaba ɗaya sama da ƙasa komi da kowa komi da komai halittar su gaba ɗaya da matar da su gaba ɗaya da tashin su gaba ɗaya kamar halittar mutum ɗaya ne da kashe mutum ɗaya da tada mutum ɗaya inna masalan isi inda Allah ka masalan adam khalaqahu min turabin suma qala law kun fayakunu ai komai kun za a ce shikenan ya zama daga dai irada Allah ta rata da yin abu wai kun din ma da mu ake magana shi za aka ce mana kun ya zama ai sai ya zama ne kun in in halitta ne sai a ganta gashi ta, ta halittu in mutuwa ne sai a ga an mutu in tashi ne sai a ga an tashi a cikin abin da fi kankanta daga kiftawan ido illa ka nafsin wahida kamar halittar mutum ɗaya ne da kashe mutum ɗaya da raya mutum ɗaya dukkan ku gabaki ɗaya inna Allah sani Allah sami'un yana jin maganar da mutane suke faɗa na mamakin wai yaya za a yi haka to Allah yana jin abin da suke faɗa wa idhum najwi in tattabina illa rajulan masura انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا تجدون سبيلا وقالوا اذا كنا عظاما غرفاتا انا لو كنا خلقا جديدا سنا ردا ne suke faɗin wannan magana kajifa kajifa kajifa to illa Allah Allah sami'un yana jin su basirun kuma yana ganin su ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله وأن الله بما تعملون خبير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير كي أبوكم مغنى wato in ana fuskantar da magana da manzon Allah ake magana amma kuma mai magana in yana yin wa'azi ya ce kai dan adam kai kai dan adam kai miskini kai bawan Allah to wanda duk yake jin magana da shi ake maganar to shine Allah yake kiran mu yana gaya kowane ɗayan mu alam tara anna Allah baka gani bane ai kana gani kullum anna Allah yulijul layla fin nahiri shine yake shigar da dare a cikin rana wa yulijun nahara fil layli ya shigar da rana kuma a cikin dare wa anna Allah wa sakhara ash-shamsa wal qamar shine ya hore rana da wata suna gudana kamar yadda Allah ya hore su gudanan wata da rana din shi ke kawo dare da rana din shi ke kawo rani da damana shigar da dare cikin rana rana ta cikakken dare wannan a manazil ne idan lokacin ɗari ya yi sai dare ya yi tsawo rana ta zama ‘yar kaɗan saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ashita'u rabi'ul mu'min tala lailuhu faqamahu wa qasra naharuhu fasamahu yace lokacin hunturu lokacin cin riban mumini kenan dare ya yi tsawo ya yi ta nafila ya yi ta nafila ya yi ta bacci ya yi ta bacci dare bai kare ba in gari ya waye kai tashi da azumi ya so ma azumin kenan rana ta badi ka ganin cin riba da dare ya yi ta kiyamun laili ba har har ya gaji dare yana nan da saura da rana kuma ya tashi zai azumi kenan rana ta badi da wani lokaci za a samu dare ya ɗauki awa goma sha biyar rana ta ɗauki awa tara wato in an rana ta koma ta bar ta koma ɓangaren arewa kenan idan kuma lokacin bazara ne lokacin shuka rana ta koma kudu nan kuma nan ne rana ta yi tsawo dire ya yi kaɗan kaga wani lokaci dire ya zama in hunturu ne dire ya zama awa goma sha biyar wuni ya zama awa tara idan lokacin bazara ne sai rana ta zama awa goma sha biyar dare ya ɗauki awa tara akwai wani wuri kudancin duniya gaba ɗaya da arewacin duniya gaba ɗaya akwai inda ba a ganin rana sai an yi wata shida ba a ganin dare kuma sai an yi wata shida saboda nisantan tsakani tsakani da tsakani to Allah shi ke hore waɗannan duka ya shigar da dare cikin rana wato wuni ya gaji dare dare ya gaji wuni ya cinye masa awoyi nan dare ya cinye masa awoyi guda an cinye awoyi awoyin dare an shigar da su cikin rana nan kuma an cinye awoyin rana an shigar da su cikin dare wa sakhara shamsa wal qamara Allah na shi ya hore rana wanda ake gane wuni da kwana da ita wal qamara ya hore wata wanda ake gane wata da shi shi kuma wata da shi ake lissafin shekara in wata aka yi goma sha biyu shekara guda kenan Allah shi ya hore waɗannan duka kullun kowanne da daren da ranar da watan da da, da, da, da ranar dukkansu kowanne ya jiri yana gudana ila ajalin musamman yana gudu yana aikin da aka sa shi a ila ajalin musamman har lokacin da ajalinsu ya yi wanda aka riga aka ambata wanda Allah shi ne san lokacin shi ne yau mana bis sama a kaɗai sijili lil kitabi wato lokacin da Allah zai naɗe sammai kamar yadda ake naɗe takarda a yau wata bajin lardun gaira lardi wasu samawan ranar da za a canja ƙasan nan a naɗe ta a jingine sammai ma a naɗe su a jingine wasu samawan to lokaci ya yi kenan to rana da wata sai su bar aiki an shiga wani sabon zamani kenan an fita wancan tsohon zamani kullu ila ajalin musamman wannan lata ne Allah kabirun yana sane bima ta'amalu da abin da kuke aikatawa ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن كبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو الألي الكبير abin da yasa kake ganin waɗannan lamura da wannan irin iko da wannan mulki mai girma abin da yasa haka bi anna Allah huwa al gaskiya Allah shi kadai ne gaskiya duk abin da ba Allah ba ba abin dogaro bane dangane da Allah komi ba komi bane Allah shine ainihin gaskiya sai dai gaskiyar da Allah ya nuna farkon gaskiyar da Allah ya nuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zalika anna Allah huwa al-haq wa nan yace idan an je suratu Muhammad sai ce wa amanu bima nuzila ala Muhammadin huwa al-haq shi gaskiya ne wanda Allah ya nada Allah nan wanda shine gaskiya amma ya nada wannan Muhammadu ya mari shi ma gaskiya sannan ya komo ya nada alqur'ani sa gaskiya ya miko wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana cewa قد جاء الحق من ربك جاء جاءكم الحق من ربك الحق من ربكم القرآن كينا شما سنان الحق غسكيا sannan wannan suna na hakurin nan aka ba musulunci huwa allazi arsala rasulahu bil hudi wa dinil haqqi to duk abin da bai shafi Allah ba bai shafi annabi sallallahu alaihi wasallama bai shafi qur'ani ba bai shafi musulunci wato abun banza ne Allah shi ne gaskiya zalika wa anna huwa al Allah shi ainihin shi ne ainihin gaskiya wa anna ma taduna duk abin da kafirai suke bautawa min dunihi wani Allah huwa al shi ne abun banza duk abin da ka bauta ba Allah ba ko a maqamul islami ne ka bauta dodanni kana kafiri kenan to ka bauta abun banza ko a cikin maqamul imani ne fara ta tsuma Allah adan to ka bauta kana bautan mutane su hana ka bautan Allah kana musulmi su sa ka sabon Allah kana musulmi to wannan dodannin ka mutane kenan to ka ka bauta gato ka bauta abun banza Allah ya ce fala ta tsuma Allah ahadan ko kuma a kai mahajubi ne kana ganin komai yana da tasiri babu wani abun da yake da tasiri sai Allah wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an in kace wani abu yana da tasiri ba Allah ba to ka ka bautawa abin to ka bauta abun banza Allah shine ainihin gaskiya zalika wannan lahu alhaqu wa anna ma tadun dunil batilu wa anna la Allah huwa shine al-aliyyu madaukaki al-kabiru mai girma
ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبير شكور يا أبو كم مغنى يا ميجن ونن وأذي manzo Allah ake magana shi da farko kuma ana magana da kowane mutumin da ya ji wannan magana alamtar annal fulka baka ganin mamakin Allah da ikon Allah yadda jirgin ruwa yake abu ɗan kaɗan ko ko ɗan ƙanƙanin ƙarfe an jefa a cikin ruwan sai ya nitse saboda nauyinsa ko tsakuwa sai ta nitse saboda nauyinta amma jirgin ruwa ya ɗauko kayan ƙarafe kayan manyan injuna tons tons da yawa amma jirgin bai nitse ba inda ba ya wuce gejin da aka ɗauka masa bane a ramtar yalla baka gani bane annar fulka jirgi shi fulka din nan yana ɗaukan mufradi yana ɗaukan jam'i yana ɗaukan muzakkari yana ɗaukan mu'annasi wani wuri a ambace shi a nuna shi namiji ne guda ɗaya wani wuri a ambace shi a ce ta mace ce guda ɗaya wani kuma wani wuri a ambace shi a ce jam'i ne duk zaka ji cikin alqur'ani ana faɗi aramta annal fulka tajri fil bari jirgi yana gudana fil bari a cikin teku bi ni'imatin lahi saboda ni'imar Allah li yuriyakum min ayatihi saboda Allah ya nuna muku ayoyinsa yana lissafa abubuwan da ya faɗa mana a baya ne wa asbana alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan yana daga cikin ni'imomin Allah yin dare da rana yin rani da damana yana daga cikin ni'imomin Allah fore mana kogi jirage su ɗauko mana kaya daga ƙasar waje su kawo mana su ɗauki kayan mu su kai ƙasar waje yana daga cikin nimomin Allah kuma yana daga cikin abun mamakin Allah ikonsa alamta annal fulka tajri bil bari bi ni'matin lahi saboda ni'mar Allah li yuriyakum don ya nuna muku min ayatihi abu daga cikin ayoyinsa wanda ake lissawa a baya din wa min ayati kaza kaza min ayati kaza kaza inna fi zalika a cikin wannan abu yadda jirgin ruwa yake dauko kaya mai nauyi yana gudu a bayan ruwa bai nitse ba ya isa la ayatin abubuwan mamaki li kulli sabbirin ga kowane mutum mai yawan hakuri shakurin mai yawan godiya sabbirin shakurin sifa ce ta kowane mumini kowane mumini sabbarun ne kuma shakurun ne wato dukkan musulunci ya haɗu akan abu biyu ne kawai kayi ka bari to kayi shine ayyuka in kayi ka gode wa Allah kenan sai Allah ya baka lada ya ƙara maka alheri la in shakarun la nakum in an ce ka bari in ka bari kayi hakuri ka bari kenan sai Allah ya baka lada bi ghairi hisabin babu lissafi idan mutum ya sabon Allah ya zo gabansa abubuwan da yake wani abu ne wanda yake so yayi ransa tana son yayi abu to amma sai yayi hakuri bai abu ba saboda tsoron Allah to Allah zai bashi abun fiye da wannan kuma a cikin halal hadisi ya kawo haka da wani wani sahabi ya ji wannan hadisi da ya ji wannan hadisi na cewa idan mutum ya gagu a cikin haramun yana son abun sannan ya ɗaure zuciyarsa ya daure bai yi abun ba to Allah zai bashi abun ko fiye da shi a cikin halal in yayi haƙuri to wata rana da wannan sahabi ya ji wannan sai ya shiga ya damu da da yunwa da daddare ya nemi abinci ya rasa sai zuciyarsa ta raya masa ya shiga wani gida mana watakila sun ci abinci sun rage a wani wuri ko ko wata masa ko wani biredi sai ya shiga gidan gidan mutane ashe ba kowa a gidan sai mace guda ɗaya wanda mijinta ya mutu da dadewa to sai ya shafa ya ji abincin da zai ɗauka wato masar da zai ɗauka ya ci sai ce kai annabi ya ce fa idan mutum ya hana kansa abu na haramun ya yi haƙuri Allah zai bashi abin a cikin halal bari in bar wannan to zai fita sai ya ji akwatin kuɗi ya ɗaga zai ɗauka sai ce amma ko da annabi ya ce idan mutum ya ga abu a cikin haramun ya yi haƙuri ya bashi Allah zai bashi a cikin halal zai fita kenan sai ya yi karo da gado ya faɗi akan gado sai ya ji wacce wata mace mai mai daɗin shafawa jikinta sai ce kai wannan kan ba zan bari ba to zai kusa da matar sai ya tuna wancan magance kai wannan dima da bari in yi haƙuri Allah zai bani shi cikin halal bai yi lalata ba sai ya fito ya fito gida da gari ya waye fadar manzon Allah ta haɗu sai wata mace ta zo ta tsaya ta ce ya rasulullahi lokacin da mijina ya rasu na yi alƙawari ba zan yi aure ba amma zamani ya ɓaci jiya ba don Allah ya kiyaye ba da wani abu mai muni ya same ni saboda haka yanzu na zo ina so ka aurar da ni na fasa wancan yanzu ka aure zan yi annabi ya ce jama'a cikin ku akwai mai neman aure sai mutumin nan naje dirce gani ya rasulullahi shikenan sai aka daura musu aure gidan ya zama gidansa matar ta zama tasa komai na gidan ya zama nasa saboda haka ana son mutum ya hakuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law kana sauru rajulan la kana rajulan karima hakuri da wani mutum ne da an ga mutum mai yawan kyauta duk abin da kai hakuri zaka samu abu mai yawa saboda yin hakuri din nan inna fi zalika al-ayat li kulli sabirin ga dukkan mutum mai yawan hakuri shakuri mai yawan godiya wa Allah وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور وإذا غشيهم موج كالزلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختير كفور abun mamaki kamar yadda kake tambayan su waye sama waye ka su ce Allah waye dare waye rana su ce Allah waye yi su ce Allah haka kuma ba sa bauta ba suna bauta dodo amma idan sun hau jirgin ruwa jirgin ruwa ya tangal tangal san aka ga kumfa ya tashi ya yi sama kamar zai rufe jirgi ya yi inuwa kamar zai rufe jirgi ya taso ya yi inuwa kamar zai rufe jirgi to sai su yi ta faɗin Allah wayyo Allah Allah Allah ka kiyaye Allah Allah Allah Allah ka kiyaye wayyo Allah Allah ka kiyaye a lokacin sun manta kowa sai Allah shi kadai mukhlisina lahu din sun tsarkake wa Allah zikiri suna ta zikirin Allah a lokacin ka sun mance dodo sun mance komai sun mance kowa saboda wannan tsoro da suka gani wa za gashiyan mawjun fi zulaid kan zulaid awulla mukhlisina dina idan kumfa ya taso zai rufe jirgin su a cikin ruwa da awulla sai su ta ambaton Allah mukhlisina lahu dina suna masu tsarkakewa Allah zikiri a lokacin kan Allah kawai ake ambaton mawjun kan zulaid awulla mukhlisina dina falamma najamu ila albarri idan Allah ya karbi addu'a su wayo Allah din nan wayo Allah Allah ka kiyaye Allah kiyaye sai Allah ya kiyaye sai aka fito aka taka tudu da aka taka aka taka tudu fa minhum muktasidun a cikin su akwai wanda zai yi kokari ya zama matsakaicin mutum zai ta zikirin dai ko da ya tsira din ma zai zikiri amma waɗansu kam wa ma jahadu bi ayatina illa kullu muqtalin fakhur amma waɗansu kam suna musun ayoyin mu na zikirin nan suna musun ayoyin nan na zikiri a wani wuri Allah yana cewa wa idza masakum durru fil bari dalla man taquna illa iyya falamma najjakum il barri aradtum kana insanu kafura afa amintum an yakhsifa bikum janibal barri aw yursa alaykum hasiban summa la tajidu lakum afa amin aw amintum an yakhsifa bikum janibal barri ubangiji yana cewa wa idza masakum durru fil bari idan wahala ta same ku cikin teku ruwa ya ba da tsoro kumfa yana daga jirgi kamar zai rufe shi zalla man taduna illa iya a lokacin ka duk wanda kuke ambato ya bace muku sai Allah shi kadai kuke ambato falamma najjakum ilal barri amma in Allah ya fitar da ku waje a arattu sai ku kauda kai kamar dan jaki ku mance da sunan Allah sai barka barka Allah ce to wai shin wajen kam tsira ne cin in mutum ya mutu a ruwa an samu gawarsa ina ake kaiwa abun ne waje to wajen ma ai ba tsira bane tsira yana wajen Allah ne kawai wajen ma ba wurin tsira bane ko a ruwan ka mutu wajen za a fito da kai a bunne ka dan laman tatuna illa falamma rajakum albar aratu kan afa amintum an yakhsirukum janibal barri kin kun amince ne in kasan ne ma aka ce ta fisge ku za ta iya fisge ku ayu alaikum haziban ko kuma Allah turo waɗansu tsakuwa masu zafi su ta dukan ku a wajen ba ruwan ba za ku tsere ne ai a koma ga Allah kawai shine babban abu a koma ga Allah ai ta ambaton Allah dare da rana rani da damana a tsaye a zaune a kwance kul allazina yazkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim in kun zama haka shine kuna masu hankali kenan ba wai sai wahala ta zo ku ta zikirin Allah wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah illa biya ya ta ya samu kwanciyar hankali ta samu sai ku mance da Allah ku koma cikin harkokin ku ba haka ake so ba kullum ku zama na Allah shi bawan Allah kullum ana so ne ya zama kaman dutse dutse idan hadiri ya zo ba zai gudu ya fake wani wuri ba ina nan yayi hakuri ai masa duka a gaji a bari dutse in rani ya zo rana ta ta dukansa ta ta dukansa ba zai nemi inuwa ya shiga ba rana ta gama dukanta ta bari idan ɗari ya zo ya ta dukansa ya ta dukansa ba zai nemi mayafi ya yafu ba ɗari ya duka ya bari shi kullun na Allah ne to abinda mutum ba a so ya zama kodara'ud dimmani manzo Allah yana cewa iyyakum wa khudra'ad dimani wal khudra'ud dimani al mar'atu hasana'u fil manbati su yace ina kiyaye ina ina hana muku auren ganyen kan juji da aka ce menene ganyen kan juji ya rasulullah ce mace mai kyau wanda ta tsiro a mummunan matsira wato ganyen kan juji idan akwai ruwa ya fi kowane ganye kyau in akwai ruwa ya fi kowane ganye kyau na kan juji lip lip lip amma daga an rasa ruwa shi ne zai fara yankurewa ya bushe kamun wani ganye ya ji zafi to ba haka ne ba a so a kullum ka zama kai na Allah ne banda in ka ji daɗi ka gudu ka bar Allah ko ko in ka ji zafi ka gudu ka bar Allah ko yaushe ka zama kai na Allah ne wa ma yashhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur ba wanda yake musun ayoyin mu da muke lissafa wannan illa kullu khattirin sai mutum mai yawan yaudara kafurin mai yawan kafircewa ko ko butulcewa يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا الحق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد أو ولده ولا مولود هو جاز أو والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس يا كومتاني إن جاء الله اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم كجزورون الله أبنجيجنكم كجزورون الله أبنجيجنكم wato an ce ya ayyuhan nasu an kira kowa da kowa kenan da kafiri mai tsafi da kafirin ma da yace ba shi da Allah kamar Rasha da China da kafiri wanda yake da littafi mai tsohon addini da musulmi wanda yake fajirci da ko da mutumin kirki kowa da kowa an kira shi an ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane gaba ɗaya kenan ittaqu rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku ubangiji ko bai ce mu ji tsoronsa ba hakika shi abin tsoro ne amma yakan ce wai hazzirukum Allahu nafsahu Allah yana ba ku tsoro da zatinsa ku ji tsoron Allah wakshau ku ji tsoron wakshau ku ji tsoron wakshau yawman lajizi walidun an waladihi ku ji tsoron wata rana tana nan tana zuwa babbar rana ranan da yawmal firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani ran da mutum zai ga ubansa ya gudu ran da mutum zai ga uwarsa ya gudu ran da mutum zai ga ɗansa ya gudu ran da mutum zai ga ƴan uwansa ya gudu abin da yasa yake gudu in ya hango uban yace watakila zai ƙara na wajen Allah dama ni yake nema zai ƙara na nayi masa wani abu kenan in ya hango uwar watakila za ta yi ƙara na wajen Allah ni take nema nayi mata wani abu kenan in ya ga ɗan uwansa yace watakila yana ƙara na zai ƙara na wajen Allah na yi masa wani abu kenan in ya ga ɗansa haka kowa har wa fasilati hillati tuwi har har danginsa har matarsa har kowa ya gani abin tsoro ne yana gudu likulli imrin yawma zin sha'anun yughni rannan kowa yana da damuwarsa ta mantar da shi ko ta mantar da shi kowace irin damuwa ranar tashin kiyama kenan wannan rana abin tsoro ce amma wannan ubangiji ya ba da bayani a wani wuri yana ce wannan fa ba na kowa da kowa bane a alakhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa almuttaqi masoya juna rannan kam ba za ta tashi tsakanin su kowa yana tsine wa kowa kai ka hana ni bautan Allah ƙarya kake yi kai ka hana kanka ke ki hana ni bautan Allah ƙarya kike ke ki hana kanki ana ta tsine wa juna yal'un ba'dhum ba'dha suna tsine wa juna Allah ce to wannan fa banda banda masu tsoron Allah masu tsoron Allah kan kowa ya hango kowa zai wajen da alhamdulillah kai kaga hada kai da da ni da ne da kai ya amfane ni wallahi ba don kai ba dama kai nake nema ba don irin ka da na haɗu da kai ba ina yanzu ina cikin wajen wahalar da suwa da suke ciki su suna neman juna ne su suna neman juna ne su masoya juna saboda Allah wato suna daga cikin mutane bakwai wanda Allah zai aje a inuwan al'arshi yau la zilla illa zilluhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sab'atun yuzilluhumullahu fi zillil arsh yau ba zilla illa zilluhu mutum bakwai ranar tashin kiyama Allah ba zai bar su a ranar filin kiyama ba zai shigar da su karkashin inuwan al'arshi ne duk inda ka jefa ido nan ba za ka ga wata inuwa ba sai wannan inuwan guda ɗaya ta al'arshi Allah zai sa su a cikin wannan inuwan da ya so ma lissafi ya ce shabun na shafil ibadati yaro wanda ya rayu cikin ibada tun yana karami yake ibada har ya zama saurayi har ya wuce ya zama gwarzo har ya zo tijo bai san ma ana wasan samartaka ba balle wasa da farillai to waɗannan za mu sa cikin inuwan al'arshi in ji Allah manzo Allah ya isar da wannan magana to wannan alhamdulillahi duk waɗanda suke rataye da bayin Allah suka karbi zikirori da ɗariku za ka ga yaran su za su tashi cikin ibada ne har su girma cikin ibada har su mutu cikin ibada ba san ana samartaka ana lalata cikin samartaka ba wannan kuma amfanin rataya da bayin Allah ne dama in kana da masoyinka yana da mota ya tadda kai kana neman mota ka rasa mota akwai fili ba zai barka ba sai ya saka cikin mota sai ka tafi kai ma ka zama kamar mai mota to saboda haka muke rataya da bayin Allah mu kaman irin mu Shehu Tijani kaman ƴan uwan mu Sidi Abdul Qadir radiyallahu anhu kowa ya rataya da bawan Allah insha Allah zai ji abin a jikinsa a rashin lawai mazin ba zuwa libadin adu illar muttaqina sai dai masu tsoron Allah su kamar nan kowa yana neman kowa ne kowa yana ba don kai ba ba don kai ba da na lalace ba don kai ba da na tare da suwa ne to saboda haka ne ake shirya wannan rana a haɗa kai da mutanen kirki kar a haɗa kai da mutanen banza idan mutum ya haɗa kai da mutanen banza to abin da baya zato zai same shi domin almujalasatu mu'assiratun man jalasa janasa wanda ya zauna da abu to ya yi kama da abin yanzu in kada wani mutum ne daga cikin manyan musulmin ƙasar nan ya kai yaronsa tun yana karami ingila ya makaranta da ya makaranta a ingila ya dawo bai san meye musulunci ba sai shaye shaye sai abun banza siyarsa yadda da gyara shi wai sai ya tsine masa kar kara zuwa gidana a ka ajiye ruwa a bakin wuta ka tafi ka ce kar yayi zafi ruwanka ne baka kai ajiya wajen wuta sai ka dade baka nemo ruwan ba ka zo ka same shi mai sanyi kaman da kar yayi zafi to saboda haka duk wanda ya aje abu duk wanda ya zauna da mutumin banza ko yaƙi ko ya so zai ɗebi halin banza ka sa ruwa mai sanyi ka aje a jikin wuta wuta kuma tana ci ka gani ka je ka dade ka dawo idan ka je ka dade ka dawo insha Allah abinda duk wutar ta yi maka ruwan zai yi maka ba kuma halinsa bane ya ɗebi halin abokin zamansa ne da yawa zaka je asibiti ka je an ce ai ya kona ruwa ne ya kona shi a ruwa ba ya kona mutane sai dan ya ɗauko halin wajen abokin zamansa in ya zauna tare da wuta kan wuta za ta koya za ta koya masa konawa kuma in ta zo sai ya zama wato tafashashen ruwa wanda ya koyi sharri wajen wuta sharrin sa sai ya fi na wutan yawa domin ba zai bar ɗabi'ar sa ba ta zatin sa ko ba zai bar ɗabi'ar da ya ɗauka wajen abokin sa ba ɗabi'ar ruwa mamaya ɗabi'ar wuta konawa yayin da zaka cika kaskon wuta ka zubawa mutum nan ko ka cika kaskon tafashashen ruwa ka watsa wa mutum wanda ka zuba masa kaskon ruwa tafashashen nan yafi yafi jin zafi don wannan wuta kan da ta taba sai ta fadi amma ruwan zafi mamaya zai yi kaga yayi halin sa yayi halin abokin zama saboda ake ganin saboda ake ganin waɗansu ƴan bokon sharrin su yafi na nasara sharrin su yafi na nasara saboda su musulmi ne ba kafirai bane amma sun ɗabi halin kafirai sun hada da halin su sai zo tafashashen ruwa ne baya kuna amma ya ɗabi kunan wajen abokin zama kafiri to saboda haka a nisanci haɗa kai da waɗansu mutane na banza domin za a koyi halin banza in ana yin haka wakshar yawman laji walidun awwaladi ku ji tsoron wata rana mai zuwa tana zuwa rannan kan walidun laji an waladihi wato uba ba zai iya kare wa ɗansa ba wa in taqmus qaratun ilahi miliya la yu'minu minhu shay walau kana za qurbi idan kayan zunubi ya yi wa ɗa yawa in ya ga ubansa uban ya ce uban ya ɗauke masa wani abu ba zai iya ɗauka ba idan kayan zunubi ya yi wa ɗa yawa ubansa ba zai ɗauka masa ba in kayan zunubi ya yi wa uba yawa ɗa ba zai ɗauke masa ba kowa wala ta ziru wa ziratun wizar ukura kowa shi zai ɗauki nauyin kansa sai dai in ɗayansu ya samu ceto aka ce an cece ka an sallame ka amma an baka ceton mutum kaza to zai zaitar da musulmi cikin mutanensa ko ɗansa ko danginsa ko matarsa musulmi ne amma zunubi ya yi musu yawa sai zai belin su ya kai su aljanna ta hanyar ceto amma in ya zama kafiri ba wani mai taimakon kafiri in ya je lahira in dai ko mutum annabi ne daga cikin manyan annabawan Allah idan ɗansa ya zama kamar ɗan annabi Nuhu to ba zai iya taimakonsa a lahira ba saboda haka wannan rana tana da zafi sura ta tafi karewa kenan don ta dauko mana abin da ta fara a farkon ta ce wasil lisan bi walidayya maratu mu wa anan alawan wa fi zalu fi amina nushkuri wa liwalidayka ilayya al-masir wa in ja'a daka lam tushrik bima laysa min fala tusihuma wa sahibuma fi dunya ma'rufan wa tabi sayyidan anaba ilayya to anan za ta kare kenan take cewa ku ji tsoron wata rana yawman wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi uba ba zai iya taimakawa ɗansa kafiri da komai ba amma in ɗan musulmi ne, ubai ya samu imani da yawa aiki da yawa, to za a riskar da shi ɗan za a ɗauke shi a riskar da shi wajen uban. Wallazina amanu wata ba nu zurriyatun bi imanin alhaqna bihim zurriyatihim zai amfane shi. Amma banda iya zama kafiri bai da iko ya taba shi, bai da iko ya taimake shi da komi. Wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a. Ha kuma ɗa bai da iko ya amfani ubansa da komai ba in uban kafiri ne. amma in uban mumini ne musulmi ne yana da zunubai da yawa dan kuma Allah ya ya yi masa alheri ya ba shi daman ya yi ceto zai je ya ceci ubansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa akwai wani tsoho wanda yake zama a fadarsa manzo Allah ya dade bai ganshi ba sai ya tambaya ina dattijo mai zama a wuri nan din nan na da zai bana ganin sai ya rasulullahi ai kana gani yakan zo da dan yaron sa yaron ne ya mutu bakin ciki ya hana shi fita ba ya fita je ko ina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shi ce me ya same ka wani ce kaji kaji ya rasulullahi ban samu aihuwa ba sai da tsufa sai da na tsufa na samu aihuwa na samu dan da guda daya sai na ce alhamdulillah na gode wa Allah idan karfi na ya kare ga sabon karfi na ya zo idan wahala ta ta ta, ta same ni ga mai taimako na ya ta lissafin amfanin da da yake wa uba sai da ya gama manzon ce to naji to wai da wannan da kuma cewa shi yaron nan ba shi da zunubi dan musulmi ne in ya je lahira aljanna za a bashi sai ce shi bai yarda ya karbi aljanna ba aljanna ba sai ya ga aljannar ubansa sai ya yi taimakon da aka shigar da kai aljanna tukuna kamun ya karbi aljannarsa wannan ka fi so ko ko wanda ka lissafa ka ce a ya rasulullah wannan na fi so ya tafi wannan na fi so wannan na fi so to ashe uba yana amfanan ɗansa in ɗan musulmi ne amma zunubi ne ya yi masa yawa idan uba da dama mai yawa zai amfani ɗansa haka ɗa yana amfanin ubansa in ɗan ba in uban ba kafiri bane zunubi ne kawai ya yi masa yawa ɗan zai amfane shi amma fa in ba musulunci ba wanda zai amfani wani in dai ɗa kafiri ne uba musulmi yana gani za ka shi wuta bai da magana idan uba kafiri ne ɗa musulmi yana gani za ka yi ubansa wuta bai da magana ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغن عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قال رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون عمله ونجني من القوم الظالمين الله يا بوك مثالي idan Allah ya sa mace kafira ce mijinta musulmi to in an je lahira mijin bai da iko ya ce yana so ya tafi da matarsa aljanna wato misali musulmi ya auri kirista kenan ko ya auri yahudiya yana ganin ta yana son ta amma ba dama su tafi gida ɗaya tunda ba musulma bace sai a kai ta wuta ai ba tafi girman matar annabi nuhu ko matan annabi ludu ba matan su annabawa ne manyan mazaje bayin Allah amma duk da haka matan su yake kafirai ne wuta aka kai su haka kuma idan mace baiwar Allah ce saliha Allah ya harata wani mugun mutum musulmi mashayi manemin mata mai abubuwan miyagu ta rasa yadda za ta yi ta rabu da shi ta riga ta aihu da shi ta yi wazin ta yi wazin abin ya gagara amma musulmi ne amma ga irin miyagun ayyukansa to an je lahira sai a kai shi wuta a kai ta aljanna ba zai ce zai biyo ta su shiga aljannarsa ba tun da fir'auna kafiri ne dan wuta asiya matarsa musulma ce ta da cikin manyan bayin Allah mata za a kai ta aljanna to duka Allah ya riga ya yi bayani a cikin komai kad fassala la ayati liqawmi ya'lamun waqshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun haka kuma ɗa ba ya da iko ya taimaki ubansa ko jarin an walidi shi'an ba zai taimaki ubansa da komi ba wala mawludun wa jarin an walidi inna wa'ada Allah haq inna wa'ada Allah haq alkawarin Allah gaskiya ne na tashin kiyama alkawarin Allah gaskiya ne na wala taziru waziratu wizra ukhra rai ba za ta iya daukan laifin wata rai ba kuma alkawarin Allah gaskiya ne faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda aka ta alheri ko bi kankantarsa in dai bai bata shi ba to zai ganshi a lahira an ninninka shi wanda ya ta sharri ko bi kankantarsa in dai bai tuba zai je tadda abinsa a lahira alƙawarin Allah gaskiya ne za a yi tashin kiyama kuma za a yi sakayya fala ta gurin na kuma hayatud duniya Allah ce kada ku yadda rudin duniya ya rude ku ya raba ku da Allah saboda haka ne kullum in muna sallah mukan ce Allahu akbar komi Allah ya fi shi komi Allah ya fi shi saboda haka bayan mun ci Allahu akbar mun yi sallah kada kuma mu bi duniya mu ce duniya ma akbar mu zubar da duniya mu kama Allah ko ba hana ka ji daɗi a duniya ba ba wai ka bar cin abinci mai daɗi ko ka bar kwana gida mai kyau ko ka bar kwana a gado mai kyau ko kar ka auri mace mai kyau ne a'a duk waɗannan abun ka yi su amma a cikin haddi inda Allah ya iyakance tilka hududullahi fala ta duha abubuwan da za ka yi duk na dukiya ya zo dukiyar tana halal an riga da yan gaya maka abin da yake halal an kuma gaya maka haram wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma taratu ilayhi Allah ya riga ya bayani filla filla abubuwan da ya haramta ko menene ya zama cikin halal ko bi dadin sa ba zai cuce ka ba annabin Allah an taba yin annabin Allah zai yi baƙuwar sarauniya saboda girma baƙuwar sarauniya irin yadda ake daura killaye in babban mutum zai shigo gari din nan to shi ba haka yayi ba kwaltan zinariya aka zuba masa daga kofar fadarsa har waje mil a mil ashirin da ɗaya mil ashirin da bakwai duk kwalta ne amma na zinariya zai bako sarauniya kuma aka jera ƴan matan mutane ƴan matan aljannu aka yi musu ado a bakin hanya don ta ga dai ba dama to kaga wannan duk bai cuce shi ba annabin Allah ne annabi Sulaimanu an hore masa mutane da aljannu har da tsuntsaye to ko jin daɗin da aka baka in dai cikin cikin haddin Allah ne bai ketare ba ba komai Allah bai haramta ba kul man harrama zinata Allah allati akhraja lil ibadi wa tayyibati min ar-rizq kul lil ladina amanu ai da ma rahamaniya ce ta sai ya sa waɗansu mutane su shiga ciki a kharisatu yawmal qiyama amma ra'ira kan mu'mina su kadai ne suke cikin wannan jin daɗi Allah ya samu daga ciki wakshaw yawmal lazi fala taqurannakum hayatu dunya kar ku yadda wato duniya ta rude ku ta raba ku da lahira fala yaqurannakum billahi al-gharur kar ku yadda kuma shedan ya rude ku yayi ga cewa ba komai kai dai Allah mai gafara ne ba komai ai kai musulmi ne kai dai ba komai ai kai Allah mai gafara ne kar ka yadda shedan ya rude ka ya riga sa maka sabon Allah ai zaka tuba Allah mai gafara ne kar ka yadda
inna allaha 'indahu 'ilmus الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير aka shiga dariƙa tijjani an shiga ba a fita wato alkawari zaka dauka na istighfarin da zaka yi da salatin da zaka yi da lalala alkawari tsakaninka da Allah kai ka dauka tun daga yau nuzuri kenan ba a bari ko ba harata da wata dariƙa duk ɗari kun waliya masu kyau ne kadiriya ko shazaliya amma yadda ba hada nono da miya a kwano ɗaya ba hada tijjani da wata dariƙa kuma ba a zuwa ziyaran waliyai amma duk muna son su muna girma su ziyara kaman bara ne sai wanda bai da gata yake zuwa gidajen mutane ya bara za ka kula da sallah kai ta cikin jama'a in sun samu mutanen kirki kuma za ka girma iyayenka kai musu biyayya za ka yi jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a in akwai jam'u a wurin kuma ba za ka sha taba ba za ka iya na baka zai gaishe ta ne ka ji akwai maka lafiya da wazifa da ke inna Allah inda wa ilmu sa'a wa yadlu wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير آه manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya gaya masa ah, wani balarabi ya zo ya tambaye shi da masa irin waɗannan tambayoyi aka kawo amsa ah, to shi ainihin ayoyi sukan sauka akan sababi amma in suka kan sababi sai su mamaye komi da komi wanda yake kama da su inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu ghaiz inna Allah sani Allah ubangiji indahu ilmu sa'ati shi kadai ya san ranar da za a yi tashin kiyama ajalin musamman ajalin musamman da ake ambaton nan duka Allah shi ya san ran da za a yi tashin kiyama yas'alunaka anis sa'ati ya na mursaha wa inna ma ilmu inda rabbi la jalli hal yakta illahu kowa tambaye ka labarin tashin kiyama kace Allah ne kadai ya san ran da za a yi tashin kiyama man mas'ulun habi aramin sa'il inna la inda ilmu sa'a ko yanzu gaiza kuma Allah ne mai saukar da ruwa shi ya san lokacin da zai saukar da ruwa shi ya san inda zai saukar da ruwa shi ya san kwaya nawa zai saukar a wannan karo shi kadai ya san wannan wa yanzu gaiz wa ya'lam ma fil arham Allah shi kadai ya san abin da yake cikin mace mai aihuwa a wa ma tadri nafsun ma za ta ci gadan sannan rai ba wanda ya san abin da zai aikata gobe shi dai ya san abin da yake so ya aikata amma bai sani ba ko zai iya aikata abin ko ko za a tashi da jana'izarsa bai sani ba ba ma ta da nafsun bi ayi arzin ta mutu kuma ba wani mutum wanda ya san a wani gari zai mutu anan inna la inda ilmu sa'a tashin kiyama dai jibril ma ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sa'a ta ce mal mas'ul an habi alamin sa'il wanda aka tambaye shi ranar tashin kiyama bai fi wanda ya tambayan sani ranar da za a tashin kiyama ba wai nazilu ghaita saukar da ruwa a zamani ya kawo waɗansu irin ilmomi wanda Allah ya bayyana wa mutane za ka ji mutum yana ce gobe za a tashi da ruwa gobe za a tashi da ruwa tsakanin wuri kaza da wuri kaza za a faɗa a rediyo har ma a nuna maka gizagizan a cikin rediyo a talabijin to amma in ka tambaye shi kwaya nawa za a saukar bai sani ba shi da ya ce gobe za a yi ruwa kuma za a yi ya jarraba ya auna to digo nawa za a saukar bai sani ba to sannan kuma wa yalan ma fil arham likita zai ce wannan mace ƴaƴa biyu za ta haifa namiji da mace ko kuma ƴaƴa biyu maza ko ƴaƴa biyu mata za ta haifa ko kuma ɗa guda ɗaya ko ƴa guda ɗaya gashi ya gano kuma in ta aihun yadda likitan ya faɗa haka abin zai zama amma lokacin da ya ce ‘ya'ya biyu za a yi faɗi sai ka tambaye shi ‘ya'yan shekara nawa za su yi kamun su mutu bai sani ba wace sana'a za su kama in sun zo duniya bai sani ba ashe bai sani ba kenan har yanzu dai bai sani ba bai sani ba har yanzu wa ala ma fi darham wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gadan abinda mutum zai aikata gobe bai sani ba sai Allah wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut ba wanda ya san wace ƙasa zai mutu wani annabi yana zaune tare da wani mutum sai mala'ika mutuwa ya zo a cikin surar ɗan adam sai annabi ya ga mala'ika sai mutum ma ya ga mala'ika yana masa wani irin kallo sai annabi Sulaimanu ne sai mutum ya ce annabi Sulaimanu tambaya masa wannan wani mutum ne annabi Sulaimanu ce ai baka san shi bane ai mala'ikan mutuwa ne mala'ikan mutuwa wallahi na ga yana mun wani mummunan kallo in ba in baka in baka shiga tsakaninmu ba zai bar ni ba maza maza kaza iska ta maza maza kaza iska ta dauke ta kai ni India maza maza kaza iska ta dauke ta kai ni India in ba haka irin kallo da yake min nan ba zai bar ni ba maza sai annabi Sulaiman ce maza iska dauki wannan mutum kai shi India wato daga wajen Kabul kenan ko wajen Kudus kai shi India sai aka yi mutum India sai mala'ikan mutuwa ya ce wa annabi yau na ga mamaki ka san kallon da nake wa wannan mutum me yasa nake masa kallo an ce in je in dauke shi yana India sai na zo na same shi anan yana nan Kudus tare da kai shi yasa nake kallon mamaki an ce in je maza mazan kashe shi a India kuma sai na zo na same shi anan Kudus wajen ka shi nake ta kallon mamaki sai je ya dauke abin sa can ba wanda ya san inda zai mutu a wani wani bayahude wani ba Yahude mai mu'amalan taurari ya tadda Abdullahi ibn Abbas ya ce masa ɗanka wane saura kwana goma zai mutu kuma kai din nan kamun ka mutu sai ka zama makaho kuma din gaya maka labari ba zan kai baɗi ba zan mutu kamun baɗi ni din nan shi bai hudin mai maganar shi tuna ji kamun baɗi za ka mutu eh a wani gari zaka mutu ita ban sani ba ta shikenan Allah da ba ce bai san garin da zaka mutu ba ba ma sai nasu bi ayi ardin ta mutu to ya koma gida dan sa da lafiyar sa kalau sai ciwo ya kama dan kwana goma sai dan ya rasu shi ko Abdullahi ibn Abbasin kamun ya rasu baya gani to irin waɗannan abubuwa a ainihin ubangiji yakan ba mutane wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ba wanda yake da ikon kiyaye dukkan ilimi sai wanda Allah ya ga dama ya bashi wani abu daga cikin abin da ya ga dama kaga wannan abubuwa duka Allah ya ba wasu bayansa kaɗan kaɗan kaɗan daga ciki tashin kiyama dai abu ne wanda yake Allah ya riga ya ɓoshi dama shi kam annabi ma ce kar a faɗa shi Allah ya sanar da shi bai sanar da shi ba mu sani ba amma shi ma ce dai shi bai sani ba to amma sauran abubuwa duka sannan Abubakar zai rasu matarsa bintu Kharija tana da ciki sai ya gaya wa yarsa Aisha ya ce mata dibinon da na baki kwando ashirin baki sa an dauko ba in kika kuskura fa ga na kusan mutuwa idan fa na mutu ba a ɗebo ba ya zama kayan gado kuma ku magadana ma huma illa akhawaki ukhtaki magadana ku biyar ne ƴan uwanki maza guda biyu da ƴan uwanki mata guda biyu sai ta ce na san ƴan uwana shaƙiƙi na Abdurrahman na sani na san kuma dan ubana Muhammad ibn Abi Bakar na sani na san Asma'u yar ubana har yanzu to wace ce ta hukunta mu mata yace zatu badnin uraha jariya ga ta nan a ciki in na mutu za a haife ta za a haife ta tana ta mata ta mata za ta zama shine a sayyidina Abubakar da ya rasu kuma matarsa ta haifi ya ta zama ta mata to irin waɗannan kaga ta hanyar kasho kenan ta hanyar kasho yana samuwa gurgurun yadda Allah ya ga dama ta hanyar ilimi na kashfu har yanzu kashfu zalmani domin kashfu iri iri ne akwai kashfu na haske na waliyai ko bayin Allah manya kamar sahabbai ko annaba akwai kashfu na, na duhu irin na istidraji na ilimin zamani na yanzu dinnan shi ma kashfu ne amma zalmani kashfu na duhu inda na inda ilmu sa'a wa nazil ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksubu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut ba wanda ya san inda zai mutu kowa sai sai dai Allah ne ya san ko ina mutum zai mutu inna Allah sani Allah alimu masani ne khabirun masanin komai zahirinsa da badininsa
ya ba dan agaji mu Qur'ani ya kawo sadaka ai masa addu'a Allah ya saka masa da alheri Allah ya biya masa bukatar baka nabi Allah ya ji kanmu Allah ya ji iyaye mu da iyaye iyaye mu da malamu mu da malamu malamu Allah ya saka shi da mu da alheri Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya karya kafirci Allah ya dauka musulunci Allah ya karya kafirci Allah ya dauka musulunci Allah ya taimaki musulmi a Najeriya da wajen Najeriya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya mana kyakkyawan jagora albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya jiga musulmi maza da mata rayu da matattu wanda suke neman addu'a wurin Allah ya biya bukatun su Allah ya biya bukatun mu da bukatun su Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya ba mu abin da muke nema Allah ya ba su abin da suke nema Allah ya kiyaye mu da muke tsoro Allah ya zama da suke tsoro bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم